الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 25 ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 15 ga watan 1 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a masallacin da ake kira masjidul bukhari da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muktasar zadil ma'at littafi ne wallafar babban malami ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wanda sheikh muhammad bin abdul wahab ya takaita shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasinmu na 90 daidai a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun yi karatu ne game da fasalin da yake maganar tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa tare da sahabbansa inda Allah ta'ala ya umarce shi ya haƙurƙurtar da kansa wajen zama da waɗanda suke kiran ubangijinsu safa da rana suna nufin ko suna neman yardar Allah kada ya zamto ga su su waɗanda suke tattare da shi cikin talakawan sahabbai kuma ya tsallake idanunsu su dinga hango da kuma ƙoƙarin ba da kulawa ko ba da lokaci ga waɗanda ainihin wato sun riga sun yi nisa cikin manyan mutane da ake sa ran za su iya musulunta Allah ta'ala yake cewa wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya a wannan kenan sannan Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema wa sahabbansa afwa ya kuma dinga nema musu gafara ya kuma dinga shawara da su cikin al'amari idan kuma sun rasu ya musu sallah sannan Allah ta'ala ya umarce shi da yin hijira da ƙauracewa duk wanda ya saba masa ya kuma ja da baya har sai ya tuba ya dawo kan hanya kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙauracewa mutane guda uku wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu har zuwa ƙarshen aya waɗannan mutane guda uku suka abbin malik sannan Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da haddi a cikin sahabbansa babu bambanci tsakanin babba da ƙarami ko ɗan babban gida da kuma wanda ya fito cikin ainihin wato wanda suke talakawa sannan Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam wato wajen tunkuɗe dukkan wata cutarwa da wani makiyinsa zai masa cikin shaidanun mutane ta hanyar mu'amala mai kyau da kuma sa kayya da ihsani da kuma kau da kai da kuma ainihin wato haƙuri bisa ga wauta da jahilcin masu jahilci da kuma sadar da zumuncin waɗanda za su yanke alaƙa da shi ya kuma ba shi labarin cewa idan har yi haka to adal adu ka annahu waliyun hamim wannan makiyin zai koma masa kamar masoyi da babu sama da shi kamar yadda Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama wajen tunkuɗe sharrin shaidan cikin aljanu bil isti'azati da isti'aza dan haka an hada waɗannan al'amura guda biyu cikin surori guda ainihin wato uku wato cikin wurare guda uku cikin suratul arab al-mu'minun suratul sajada Allah madaukakin sarki ya tattara wa'annan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai fuskanci waɗannan ainihin aduwai guda biyu aduwu minal ins da kuma aduwu minal jin to bayan mun gama mun shiga cikin tattauna game da yaƙe-yaƙen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda tuta ta farko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulla tuta ce wadda ya kulla ta cikin watan ramadan ala saba'ati ashhurin min alhijra wata bakwai daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu fi 30 min almuhajirin khassa wanda yayi ta turawa da ainihin wato tawaga ko kuma rindina don tare ayarin ƙurayshawa lokaci bayan lokaci kamar yadda muka tattauna a darasin da ya gabata wanda wannan aka yi ta samun saɓani tsakanin ainihin wato wa'inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ko ya tura da kuma ayarin ƙurayshawa da suke zuwa ko dawowa daga fatauci ko kuma tafiya har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki kuma ya haɗa tsakani inda aka yi yaƙi na farko shine yaƙin badar kamar yadda bayani ya riga ya gabata alal mu'allifu rahimahullahu ta'ala al'aya ya ƙulu subhana haza wa in kana kabiran famar takaftumuhu antum bil kufri was saddi an sabilillahi wa baitihi wa ikhrajil muslimina alladhina hum ahluhu min والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم أكبر عند الله والأكثر فسروا الفتنة هنا بالشرك وحقيقتها أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويعاقب من لم يفتتن به in kuntuna akwai ayar da muka karanta bayan abin da ya faru ya faru a wata rindina da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura abdullahi bin jahashin inda ya tura shi zuwa nakhla tare da mutum goma sha biyu cikin almuhajirin inda suke hawa raƙumi wato suke in wannan ya hau zuwa wani guri wannan ya hau ko kuma ainihin wato inda suke din mutum biyu raƙumi ɗaya har suka kai zuwa wannan guri da ake kira nakhla wanda abin da yasa aka tura su ana nufin su tare ayarin ƙurayshawa to anan ne sa'ad da utba ibn gazwan suka batar da ko abin hawansu ya bata raƙuminsu ya bata da haka suka tafi neman raƙumin sai kuma suka zarce zuwa baɗinin nakala to a nan ne wajen baɗinin nakala sai suka ga wannan ayari na ƙurayshawa ya zo shigewa sai suka ce to ai na hannu fi akhiri yawmin min rajab yanzu gashi muna ƙarshen watan rajab kuma yana daga cikin watanni masu alfarma da aka hana yaƙi a cikinsu amma kuma gashi muna ta, ana ta zuwa don a tare wannan a samu wannan dama dama bata samu ba an je an yi sabani an je an yi sabani yanzu kuma gashi an samu daidaito an yi daidai an yi kacibus sannan kuma yayi daidai da lokacin da yake cikin ƙarshen watan Rajab wanda yana cikin watannin da ba a yin yaki a ciki sai suka ce wa in taraknahumul laila dakhala al-haram yace in muka basu suka kubuce mana a wannan daren za su shiga cikin harami in suka shiga cikin harami nan ma kaga ba a yaki to sai kawai suka haɗu akan suka yanki shawara akan aran gama da su don haka fara ma a haduhun amra bin al-hadrami ɗaya daga cikinsu sai ya harbi shugaban tawaga ƙuraisha amru ibn al-hadrami da aka ya kashe shi suka kuma ribace mutum biyu da uthman da hakam sannan akwai naufal shi kuma ya arce ya gudu to wannan abu da ya faru annabi sallallahu alaihi sallama bai ji daɗinsa ba sannan su kuma ƙuraishawa sun riƙi wannan a matsayin abin da za su dinga gwaba wa musulmi magana cewa sun yi yaƙi a cikin lokacin da aka hana yin yaƙi to shi ne allah maɗaukakin sarki abin yake damun musulmi saboda irin martanin da ƙuraishawa suke musu cewa sun yi yaƙi a lokacin da ba a yin yaƙi duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi inkarin abin da suka aikata to amma kuma ga kuma inkarin ƙurayshawa shi kuma ya tsananta daga ƙuraysha sun matsa lamba wajen inkari akan abinda ainihin Abdullahi ibn Jahash da shi da mutanansa suka aikata da haka wa za'amu annahum wajadu maqalan suka ga sun samu abin cewa sun samu ta cewa da haka wannan abi ya dinga damun musulmi shine Allah ta'ala ya saukar da yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah wal fitnatu akbaru min al qatl to wannan sai Allah ta'ala yake cewa eh duk da musulmi sun yi ba daidai ba sun yi yaƙi lokacin da aka ce watanni ne na alfarma ba su kyauta ba sun kuma saba ba haka ya kamata su yi ba to amma ku kuma ƙuraishawan da kuke yi kuka samu ta cewa ha kuke gaya wa musulmi kuke yi musu kuke mayan musu da magana ko kuke yada musu da magana to sai ya ce wa in kana kabiran Allah ta'ala ya nuna musu cewa duk da cewa abin da suka yi laifi ne mai girma amma famarta kaftumuhu ku kuma abin da kuka aikata antum ku din minal kufri na kafirci wasaddi an sabilillah da hana mutane shiga tafarkin Allah hana mutane musulunci musulunta wa baitihi da hana mutane musulmi zuwa ɗakin Allah wa ikhrajil muslimina da fitar da musulmi da kuka yi alladhina hum ahluhu minhu wanda su ne ma'abota ɗakin Allah amma kuka fitar da su daga cikin garin Makka wa shirkin ladhi antum alai da kuma irin shirkar da kuke kai wal fitnatin lati hasanat minkum da fitinar da kuka farar wadda ta faru daga gare ku akbaru in an kwatanta wannan laifi naku da laifin da musulmi suka yi na yin yaƙi cikin watanni masu alfarma to ai laifinku ya fi girma su abin da suka yi ba su yi shirka ba ba su yi kafirci ba ba su hana shiga addini ba ba su hana zuwa ɗakin Allah ba ba su fitar da musulmi daga gidaddajinsu ba ba su yi duk waɗannan abubuwan ba abin da suka yi shine kuma su suna da wani hange da wani fikihu nasu fikihunsu shine ana ta fitowa kamar yadda muka karanta satin da ya wuce sai an turo an ce a datse sai a tarar har sun wuce sai an turo sai a ga ƙuraisha har sun wuce to a wannan ranar kaga sai aka yi kacibus ga su sun zo kuma gashi kuma ana ganin aka bari suka wuce to kila kuma ba a san yaushe za a sake haduwa ba wannan shine fiqh ko kuma ijtihadin da wayancan Abdullahi bin Jahash da shi da mutanansa suka yi to duk da kuskure ne abin da suka yi kuma laifi ne mai girma sun yi yaki a lokacin da Allah ya hana yin yaki wannan laifin nasu bai kai girman naku laifin ba domin abin da kuka aikata ya fi nasu girma wal fitnatu akbaru min al qatl Allah ta'ala yace kafurci to ai ya fi kisa girman laifi ai babu wani laifi da aka taɓa yi wa Allah da ya kai kafurci ko kisan kai bai kai kafurci ba an gane ko wal aktharu fassaru mafi yawan malamai sun fassara fitina anan wal fitnatu akbaru min alqatil bishirki da yawa daga cikin malamai sun malaman tafsiri sun fassara fitina anan da shirka an gane ko yawa wa haqiqatuha anna ashirku alladhi yad'u sahibu ilai haqiqanin fitina ita ce irin shirkar da mushrikin mai shirka yake kira zuwa ga yin wannan shirkar wa yu'aqibu man lam yaftatin bihi kuma har ma yana azabtar da duk wanda bai fitunu da shi ba to wannan shi ake nufi da wal fitnatu akbaru min al qatl da aka shirka kuma irin shirkar da mutum yake gayyatar mutane zuwa ga yinta kuma har in ma aka ƙi zai iya in ya samu dama ya azabtar da waɗanda suka ƙi yin shirkar to irin wannan shirkar ita ce wal fitnatu akbaru min al qatl wannan in ka auna ta da girman kuskuren da sahabbancan suka yi na kisa cikin ko yaƙi cikin wata mai alfarma to ko shakka babu wannan laifin na fitinar shirka da fitinan mutane a hana su su shiga cikin addini to wannan fitinar ta fi girma ولهذا يقال لهم في النار ذوقوا فتنتكم dan haka ne ma ake faɗa musu a wuta in sun shiga wuta za a ce zuku fitnatakum ku ɗanɗani fitinarku kaga ku ɗanɗani sakamakon shirkarku kaga fitina tana zuwa da ma'anar shirka ƙwalabun abbasin abdullahi ɗan abbas ya ce ta kazibakum shi kuma ya ce ku ɗanɗani ƙaryatawarku shi ne zuku fitina takun fitina bi ma'ana a takzib abdullahi ɗan abbas ya ce a nan ana nufin ku ɗanɗani sakamakon ƙaryatawarku wa haƙiƙatuhu zuƙu nihayata fitnatikum amma haƙiƙanin yanda fassara take ko ɗanɗani ƙarshen fitinar ku ka ƙaulihi kamar faɗinsa zuƙu ma kuntum taksibu na ku ɗanɗani abin da kuka kasance kuna aikatawa cikin suratul zumar aya ta 24 wa minhu qawluhu ta'ala innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat da ana so a fito mana da ma'anar fitina fitina fitina musamman wadda ta zo cikin alkur'ani yanzu gashi dai wal fitnatu akbaru min al qatl al fitna anan mun ji cewa ashirku dhuqu fitnatakum shi kuma yana nufin ƙaryatawa to ga kuma faɗin Allah ta'ala innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati lalle wa'yannan da suka fitini muminai maza da muminai mata cikin suratul buruji aya ta goma fussirat an fassara fitina a nan innan lazina fatanul mu'minina bi ihraƙil mu'minina binnar na ƙone muminai da aka yi da wuta ƙutila ashabul ukhdud annari zatil waqud idh hum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al aziz al hamid to kaga wannan ashabul ukhdud da aka tona rami saboda imanin su sun kuma ce ba za su yi ridda ba akai ta jefa su cikin wuta to su ne Allah ta'ala ce waɗanda suka fitini mu'minai fitina anan ai ihraqil mu'minina bin nar shine kone mu'minai da aka dinga yi da wuta wallafzu am duk da cewa lafazin alfitina fadinsa ya wuce haka a'ammu ya fi wannan ma'anar fadi wa haƙiƙatuhu azabul mu'minina wato waɗanda suka azabtar da muminai liyaftinuhum liyaftanuhum dan su fitini muminai an dinihim su raba su da addini haka babu fitinar da ta wuce raba mutum da addini babu wata fitina da ta wuce a raba mutum da addini to kaga nan sai Allah ya ce innal ladhina fatanul mu'minina ay azabul mu'minina suka dinga gasawa mu'minai aya a hannu suka dinga gana musu azaba liyaftanuhum dan kawai su fitine su an dinihim su ce dai sun haƙura ba dai saboda addinin nan ake ta karkashe su ba ba dan addinin nan ake ta sa su a kurkuku ake ta yanka su ake ta yi musu kaza ba to sun daina addinin wannan ita ce ƙarshen fitina a hana mutum ya addini wa ammal fitnatul mudafatu ila Allah amma ita kuma kalmar fitina in an jingina ta zuwa ga Allah menene ma'anarta ka kaulihi kaman fadin sa fatanna ba'dahum bi ba'din in hiya illa fitnatuk fatanna ba'dahum bi ba'din al'an'am surat ayata 53 Allah ta'ala ce fatanna ba'dahum mun fitini sashin su bi ba'din da sashi mun fitini sashi da sashi sashi sun fitini da sashi in hiya illa fitnatuka ba wata ababa ce face jarabawa ka fitinarka suratul arab aya ta 155 to anan fatanna ba'dahum bi ba'din in hiya illa fitnatuk me ake nufi da fitina anan sai ce fahiya limtihan bin ni'ami wal masaib shine a jarrabu mutum ko da ni'ima ko da musiba din ni'imar da Allah ta'ala yayi wa dan adam jarabawa ce duk musibar da Allah ya jarrabci ɗan adam da ita jarabawa ce da aka ni'ima fitina ce an gane ko shi yasa Allah ta'ala ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna ita ce wacce ƴaƴanku da dukiyoyinku sai aka ce fitina ce ma'ana fitina jarabawa ce kuɗi jarabawa ne ƴaƴa jarabawa ce to nan ma sai Allah ce fatanna ba'dahum bi ba'dhin ba ka so ka ga wani kuma sai ka gan shi wannan jarabawa ce ba ka so ya ci gaba kuma gashi ne yana ta ci gaba yana farin ciki kana kwana da bakin ciki wannan ita ma jarabawa ce shine fatanna ba'dahum bi ba'din ba ka so sunna ta daukaka kuma ga nan tana ta yaduwa in ka ga an sake fada da wani masallaci ko an sake bude wani majalisi ana karatu sai abin sai ka je ka kasa bacci fatanna ba'dahum bi ba'din ta ma fitina ce na fata an gane haka ba yanda za ka yi kana ji a sa lasifika a hana ka bacci ta ihu ana dukan kirji ita ma fitina ce fatan na ba a bi ba na fata an gane yawwa shi ne fitinar da ake wa juna in hiya illa fitnatuk da haka anan ana nufin alimtihan bin ni'am a jarrabu mutum da ni'imomi jarrabawa ta ni'imomi wal masa'ib fa hadhihi launun wannan shi ma wani launi ne na fitina launi ne na fitina an gane ko ga ni'ima kuma ta zama jarrabawa za a jarrabu mutum da ni'ima a gani ya zai wani kuma a jarrabe shi da da musiba jarrabe shi da talauci a jarrabe shi da rashin lafiya a jarrabe shi da rashin haihuwa a jarrabe shi da mata fitinanniya a jarrabe shi da mugun makwabci a jarrabe shi da abin hawa mai rigima na duk jarabawa ce na fata an gane duk wannan yana daga cikin jarabawa da aka wannan launi ne daga cikin launonin jarabawa wa fitnatul mushrikina haka fitinar da mushrikai suke yi wa muminai launun shi ma wani launi ne na fitina wa fitnatul mu'mini jarrabawa fitinar da mumini ke samu fi waladi akan ɗansa babban matsalarsa ɗansa ne kawai ga kuɗi ga kaza ga kaza amma kuma ɗan da ya fi so shi kuma shine mai jawo min magana annan ta ma fitina ce shine wanda ba shi da kan gado gaba daya kullun a make yake kullun a buge yake kullun a kirjawo magana yake kullun a haka a ce kullun cikin yawo police station mutum yake ya buge wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza ita ma launi ne na fitina an gane ko wa male da dukiya ita ma dukiya tana zama fitina an gane ko zama fitina cin gashi nan yana da dukiyar kuma ga ta zama masa fitina wannan shi ma nau'i ne shi ma launi ne na fitina wa jarihi launun akhar ga ga fitinar makwabci ita ma wata fitina ce daban ita ma wani launi ne na fitina wal fitnatu baina ahli islam kai ga kuma fitina tsakankanin musulmi da wasuwana da suwana wani rashin fahimta ya faru wani lokaci ma abin ya kai ga ba hammata iska kuma wannan musulmi ne wannan musulmi ne wannan mai da'awon musulunci ne wannan mai da'awon musulunci ne wani lokaci ma haga fitinar ta barke a masallaci duk fahimtar iri ɗaya ce duk matafiyar iri ɗaya ce masharabin iri ɗaya ne amma kawai haka ka'ida yake fatan na ba a zahun bi ba'adin kawai sai ga rigima ta barke sai ga masallaci an yage gida biyu wayannan yan goyon bayan wani wannan yan goyon bayan wani yana cikin jarabawa ka duba yakin jamal ka ahalil jamal wasifin launin akhar kaman waqatul jamal ka duba tsakanin sahabbai ba tsarka ka kirka ka bayan annabawa irinsu ka duba shi ma yanda aka samu jarabawa jarabawa ce ta haifar da yakin jamal sai ga nana Aisha ta fito da tawaga ta ta fito don ta yaƙe wata tawaga ta sayyidina Ali dukkaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Allah yana mai yarda da su amma kasanto su yardaddun Allah bai hana fitina ta faru tsakankaninsu ba don sunnar rayuwa kenan bayan an yi wannan kuma aka sake yakin sifin yakin sifin shi ma tsakanin tawagar sayyidina muawiya da sayyidina ali ka karanta tarihi zaka ji abubuwa an zub da jini sosai a wannan fitina ce shi sa Allah ta'ala ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma haka kenan ana iya samun rashin jituwa da barkewar rigima tsakanin musulmi ba wani abu bane sabo dan musulmi sun samu abin nan kawai wayanda ba sa ciki ce akai su kuma su shigo su sasanci kenan ba wani bakon abu bane dan an samu irin wannan shi ma jarabawa ce fitina ce shi sa Allah ta'ala ce wa in ta'ifatani minal mu'minina kaga duk Allah ta'ala ce mu'minina duk mu'minai ne wayannan mumine ne wayannan mumine ne amma gashi rigima ta barke tsakaninsu fa aslihu bainahuma ku tawaga ta uku da bakwa kowane bangare ku zo ku yi sulhu tsakaninsu ku zo ku yi musu sulhu da haka haka aka yi yakin jamal haka aka yi yakin sifin haka lokacin da sayyidina ali ya tura a yaki khawarij su ma suna da awon musulunci ne da sauransu wannan ita ma wata fitina ce launun akhar kaga ashe fitintunun kala-kala ne wahiyar lati amara fiha sallallahu alaihi wasallam bi itizali ta'ifatayn irin wannan fitina ta addini irin ta ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci kaurace wa tawagar guda biyu karka shiga kowace a ciki da suwana da suwana suna kakka goyi bayan kowanne sai dai ka shiga kai sulhu ka raba amma kar kuma ku zo ku sake yin maja da wasu ka ƙara musu ƙarfi a cigaba da fitina kenan wajen yakar ɗaya duk muminai ne ka zo kai alliance da waɗannan don su ma a cigaba da farin wuta duk dai wanda za a kashe mai la'ila illallahu ne a to ku in kuka tashi kawai sai ku shiga tsakiya sai ku raba da aka shine annabi sallallahu alaihi wasallam cin an samu irin wannan barakar an samu irin wannan fitinar to ku kar ku zama yan ba ruwanmu kar ku shiga cikin kowane bangare wa qad ta'til fitnatu muradan biha al-ma'siya yace kuma kalmar fitina wani lokaci tana zuwa da ma'anar saban Allah ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah ta'ala ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin ala fil fitnati saqatu ku saurara cikin fitina suka tsunduma a gani kaga ashe saban Allah shi ma fitina ne ina fata an gane saban Allah ne tsunduma cikin saban Allah shi ma fitina ne domin ga Allah ce ala ku saurara fil fitinati saqatu cikin fitina suka tsunduma cikin suratul tauba aya ta 49 ay waqa'u fi fitnatin nifaq sun fada sun tsunduma cikin fitinan nan ta munafurci wa farru ilaiha min fitnati banati banil asfar sun tsere zuwa ga waccan fitina ta munafurci wai don su guje wa fitinar bani banati banil asfar matan rumawa matan rumawa su ake kira da banati banil asfar an ce wannan kamar matsaya ce ta aljaddu bin qais lokacin da za a je yakin tabuka wasu suka ce ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a yi masa afuwa ba zai je wannan yakin ba an gane ko wai sabida shi aljaddu bin qais ya nemi wannan cewa kada ya je yaki ya yadda bi shagafihi bin nisa sabida akwai matan romawa banati banil asfar a wannan wurin to shi kuma baya so ya fitunu da abin da ya shafi mata to dan kada ya fitunu da wannan sai yake ganin a yi masa izini ba sai ya je yaki ba wasu suka ce a wasu munafukai ne suke wannan lafazin cewa su fa suna da rauni ba sa iya jurewa sha'awa kuma an ce akwai kyawawan mata a can in suka je yakin nan kar a samu kuma akasi da aka shi yasa su suna ganin wannan uzuri ne na kasu je yaki to shine Allah ta'ala yake cewa ala fil fitnati saqatu ba dai fitina suke gudu ba kas su fada wacin fitina to ai sun fada fitina da ta fita domin sun sun yi nifaqa kaga sun guje zuwa ga munafurci a madadin gujewa fitinar banati banil asfar an gane wal maqsudu abinda ake nufi annahu subhanahu hakama baina awliyaihi wa a'da'ihi bil adl Allah maɗaukakin sarki ya yi hukunci tsakanin masoyansa da maƙiyansa hukunci na adalci, walam yi ayyis auliya ahu idha kanu mu'awwilina aw muqassirin taqsiran yughfaru lahum fi jambi ma fa'aluhu min at-tauhid wa at-ta'at wal hijra wa lam yu'ayyis awliya'ahu Allah madaukakin sarki bai yanke wa wato masoyansa kaunar rahama ba bai yanke musu kaunar rahama ba idza kanu muta'awwilina in dai sun ki fita yaki saboda wani tawili aw muqassirina taqsiran ko saboda wata yar gazawa wadda take gazawa ce yughfaru lahum wadda in an kalli gazawar za a iya gafarta musu ita fi jambi ma fa'aluhu in an auna ta gefen abin da suke suka aikata mina tauhidi na tauhidi wa ta'ati da ayyukan ta'a wal hijrati da hijra da aka in aka auna aka mu'amalance su da wannan to gefen tauhidi da da'a da hijira to wannan kadai dan dan tawili ko da bisa kuskure suka yi shi ko kuma wata gazawa wadda take ita ma ba mai yawa ba to in an auna ta gefen tauhidin su da aikin da'a su da hijira to wannan ana iya kyautata musu zato kuma ba za a yanke musu kaunar rahama ba faslon fi gazwatai badrin wa uhudin mala yace ga wani fasali a cikin wannan fasalin zamu ji ya koka ko ya koki guda biyu yakin badar da yakin uhud falamma kana fi ramadan yayin da watan ramadan ya zo min hadhihi sana a wannan shekara balagahu sallallahu alaihi wasallama khabarul i'ir labarin wayancan fatake yan kasuwa na ƙurayshawa ayarin ƙurayshawa al-muqbilati min ash-sham wayanda suke tahowa daga sham sai labarin ya kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzo Allah ya samu labarin ga ayarin Qurayshawa fa da ake ta muradin ai aran gama da su ana samun sabani yanzu an ji labari sun taso daga ƙasar Sham fanadaba manzo Allah sai ya yi kira lil khuruj ilaiha ab domin fita a tare wannan ayari walam yahtafil laha amma bai yi gangami ba wajen fita ɗin bai nemi tarin mutane ba bai yi kuwa a tara mutane ba sahabbai lokacin da za a fita li'annahu kharaja musri'an saboda cikin gaggawa annabi ya fita saboda aka ce sai an tsaya an shirya an yi waye akwai yiwuwar kuma su zo su sake wucewa a sake yin sabani da haka nan take ana gaya annabi ai gas can sun taso daga sham za su zo wucewa zuwa makka annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya tara mutane da yawa ba da gaggawa sai ya fita fi 300 wa bid'ata ashara rajulan wato sai ya fita cikin mutum 310 kadan ma'ahum farasani dawakai guda biyu ne kawai tare da su ala 70 ba'iran akan wato raƙumi 70 ya ta'aqabunaha su ma suna bi da bi wajen hawan wannan ya hawo ya je guri kaza sai ya sauka wannan shi ma sai ya hawo an je guri kaza sai ya sauka haka shine ta'aqabun wa balagha sarihu makka labarin neman taimako da neman dauki sai ya kai ga quraishawan makka ma'ana su wannan ayarin sun samu labarin ga abin da zai faru da su nan take su ma suka yi ƙoƙarin aikawa da saƙon neman ɗauki da neman gudunmawa daga garin maka domin ga abin da yake shirin faruwa da su bakaraju da aka can su ma sha sai suka fito kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wace irin fitowa suka yi batsaran wari'a annas sun fito ne da fariya shine batsaran wari'a'an nasu da nuna wa mutane su suwaye wa yasudduna an sabilillah da kuma banga-banga da suke wajen hana shiga addinin Allah suka fito da wannan suratul anfal aya ta 47 fa jama'ahumullahu ala ghairi mi'ad Allah madaukakin sarki sai ya hada tsakanin musulmi da su ba da shirin ko alkawarin za a hadu ba a yaƙi yakan tura da goron gayyata ga munan ai kaza shi wannan ala gairi mi'adin ba a yi alkawarin haɗuwa ba sai Allah ya haɗa su kama ƙala ta'ala walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad kamar yadda Allah ya ce da kun yi alkawarin haɗuwa da su ai ina muna tabbatar muku lakhtalaftum fil mi'ad sai sun saba wajen cika alkawarin ai ba sa so a haɗu ba wanda ya kai su tsoron mutuwa yanzu da cewa kai to kuma haɗu da ku a guri kaza ba za su yadda a haɗu ba suratul anfal aya ta 42 al aya falamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khurujuhum yayin da fitowar su labarin fitowar su ya kai kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam istashara ashaba manzo Allah ya nemi shawarar sahabbansa ya kuke gani fatakallama al muhajirun an ce muhajiruna sun yi magana kamar an ce sayyidina Umar yayi magana annabi bai saurare shi bai dauke kai sayyidina Abubakar kai yayi magana annabi ya dauke kai bai saurare shi ba sayyidina Umar shi ma ya faɗa annabi bai saurare shi ba fa ahsanu sun yi bayani mai kyau sun bada shawara mai kyau thumma istasharahum thaniyan ya sake bada shi ya sake neman shawara su ta biyu kuna ganin ya kuke gani mu fita ko kar mu fita fa takallama muhajirun a wannan tayin fita ko rashin fitan nan ma muhajiru na suka sake yin magana a wata ruwayar aka ce abubakar da umar su ne suka sake magana suna goyon bayan a fita thumma stasharahum thalithan manzo Allah ya sake neman shawarar su karo na uku kuna ganin mu fita wannan fitar ko kuma kan mu fita to anan ne fa fahimatul ansar lansarawa mutanen Madina sai suka fahimci annahu ya anihim su yake nufin su yi magana saboda ya ai sun akwai alkawari tsakaninsu da annabi a bai'atul aqaba in kun tuna da muka yi a baya cewa za su ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya in aka nemi a far masa in yazo wajen su to amma babu yarjejeniyar in annabi zai fita za su fita tare da shi su taimake shi to shi sa annabi yake so ya fahimci ra'ayinsu shin suna tare da shi a fitar ko kuma iya wancan alkawarin da sai an shigo cikin gida ne za su bashi kariya wannan annabi yake so ya fahimta shi yasa da muhajiruna suka yi ta magana ya ki sauraron su yake sake neman shawara har sai da suka gane da su yake su mutanen Madina ina fata an gane fa fahimatul ansaru mutanen Madina suka fahimci annahu ya'anihim annabi fa su yake nufin su yi magana fa badara sa'ad bin mu'az a wata ruwaya sa'ad bin ubada aka ce amma gaskiya an ce sa'ad bin ubada bai je yakin badar ba da shi dai aka tattauna komai kafin lokacin ya faɗi rashin lafiya don haka ba da shi aka yi ba da aka suka ce wannan ba sa'ad bin in ka ci karo da maganar sa'ad bin ubada to sa'ad bin mu'az ita ce maganar da tafi zama daidai fatakallama bi kalamihil mashhur to anan ne sa'ad bin mu'az ya faɗi wata magana wadda maganar nan tasa shahararriya ce faqala ga abin da ya ce iyana turidu ya rasulallah mu dai kake nufi ya ma'aikin Allah an gane ko mun fahimta cewa mu kake nufi dai ya ma'aikin Allah wallazi nafsi biyadi yace na rantse da wanda raina yake hannunsa law amartana da a yanzu manzon Allah zaka umarce mu an nukhidha al-bahra ka ce da dabbobin nan ababen hawan nan namu ba wai magana tafiyar ƙasa a tsandaurin ƙasa ba ka ba mu umarni ka ce mu kutsa cikin teku da ababen hawan nan namu la'akhadna ha wallahi za mu kutsa za mu keta teku wallahi akan ababen hawan nan namu ya ma'aikin Allah walau amartana an nadriba akbadaha ya ma'aikin Allah da za ka umarce mu mu niki gari mai tafiya doguwa mai tsayi ila bardil gumad ko gimad har tafiyar ta kai wani guri da ake kira barkul gimar ko gumad barkul gimad ko gumad to da wato lafa'al na da mun aikata haka suka ce wannan badlul juhud ne wato badlul aqsal juhud fisair wato za mu yi iya bakin abin da za mu iya wajen tafiya komai nisanta in ka ba mu umarni ya maikin Allah sun ce wannan barkul gimat ko gumat ɗin wato an ce makanun ba'idun jiddan an ce wani guri ne mai nisa shi sa shi sa'ad bin mu'az ya kamfato gurin da ana ganin ya kai ƙarshe wajen nisa ya ce ko nan ka ce mu tafi a ƙas ya makin Allah za mu tafi an ce wannan guri ne mai nisa a ƙasar yaman wasu kuma suka ce a wani guri ne yana bayan makka tsakaninsa da garin makka tafiyar hamsa layalin kwana biyar binahiyati sahil ta ɓangaren teku sai ka yi kwana biyar in ka bar garin makka in kana so ka je barkul gimat wasu kuma suka ce huwa maudi'un huwa aqsa ma'muril ard a wannan lokacin shine ƙarshen gurin da akwai mutane suna rayuwa ƙarshen gurin da yake rayayye a doron ƙasa wannan gurin wannan lokacin shine barkul gimat ma'ana inda zaka umarce mu muje nan shine ƙarshen da ana ganin an wuce nan kuma duk gurin da yake ma'amura babu kowa to an wuce gurin ma'ana wannan kamar mubalaga ne na cewa ya ma'aikin Allah din nisan tazarar tafiyar kawai wuyarta ka ce ka umarce mu za mu yi ma'ana kaga kenan yanzu al'ansar su ma suna tare da shi a cikin wannan shiri wa qala al-miqdad kalamuhu al-mashhur wannan magana shine law amartana an nadriba akbada akbadana ila barkil gimad la fa'alna wannan ita kuma magana ce mashahuriya ta miqdad bin al-aswad al-miqdad bin al-aswad shi shahararriyar maganar sa'ad bin mu'az ita ce wallazi nafsi biyadihi law amartana an nukhidha al-bahra la akhda'naha fasurra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima sami'a min ashabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi farin ciki game da abin da ya ji daga bakunan sahabbansa wa qala yace siru wa abshiru fa inna allaha wa'adani bi ihda ta'ifatayn yace to ku tafi ku kuma yi wa junanku albishir domin hakika Allah ta'ala ya alkawarta min ɗaya daga cikin jama'u guda biyu wa inni qad ra'aytu masari alqaum yace kuma na ga gurin da za a wato karkashe mutane wato wannan manyan ƙurashawan da aka kashe a yakin badar su su saba'in anas ya ce manza Allah ya dinga nuna nan gurin za a kashe abu jahal sai an matsa ce nan gurin za a kashe utuba nan gurin za a kashe mugira nan gurin za a kashe haka ya dinga nunawa anas ya ce wallah babu wanda ba a gurin ya mutu ba gaba ɗayansu kowanne an ji sai ga inda annabi ya nuna a nan aka kashe shi shine ma'ana yake cewa ƙadira aitu na yi mafarki an nuna min masari alƙawun gunin da za a kakkashe waɗansu mutane ka koma cikin sira ta ibn ishaq kamar yadda ya zo kuma cikin siratun nabawiya ta ibn hisham a mujalladi na biyu shafi na 177 biduni isnad fasara ila badarin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi zuwa badar falamma tala al-mushrikuna yayin da mushrikai suka tsinkayo suka gano shi watara al-jam'ani jama'ar guda biyu suka yi arba da juna musulmi sun ga ƙuraishawa ƙuraishawa sun ga musulmi shine tara al-jam'ani kama to a daidai lokacin manzo Allah ya miƙe warafa a yadaihi ya ɗaga hannayensa masu albarka wastansara rabbahu ya nemi taimakon ubangijinsa wastansara almuslimun Allah musulmi su ma suka nemi taimakon Allah wastagafuhu suka nemi agajinsa fa auha Allahu ilai sai Allah yayi wahayi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam anni mumiddukum bi alfin minal mala'ikati murdifin yake cewa anni ku sani ni mumiddukum zan kawo muku ɗauki bi alfin da dubu ba cikin sojoji mutane ba minal mala'ikati kuma dubun daga cikin mala'iku murdifina masu bi da bi masu bibiyar juna a jere za ka gansu wannan nabin wannan wannan mala'iku ne kawai wayanda Allah ta'ala ce zai kawo musulmi ɗauki da su suratul anfal aya ta tara ƙuri'a an karanta murdifina bi kasir dal an karanta shi kuma wa fathiha da yi wa dal fataha annemu middukum bi alfin minal mala'ikati murdafin akwai ƙira'an murdafin akwai murdifin faƙilal ma'ana ila aka ce ma'ana annahum ridufun lakum za su zamanto ƙari a tattare da ku wakila yardifu ba'dukum ba'dan kila kuma aka ce sashi na bibiyar sashi haka za su sauko wannan na sauka wannan na bunsa wannan na bun juna lam ya'tu duf'atan wahida ba lokaci guda za su zo ba an gane kamar yadda irin masu saukar gaggawan nan jirage masu saukar angulu da ake faɗa za ga ko kuma sojoji wannan ya ɗauko lema ga wannan ya durgo kaga wani shi ma ya sake biyowa to haka su ma za su dinga biyo juna ba lokaci guda za a kawo su ba fankila huna zakara alfan idan aka ce to ai anan an ambaci dubu alfan minal mala'ika wa fi ali imran to aya cikin suratu ali imran bi thalathati alafin minal mala'ikati munzalin wa bi khamsati alafin minal mala'ikati musawwimin a cikin ali imran kuma ya an ce za a wato karfafe su za a kawo musu ɗauki da agaji na mala'iku dubu uku wayanda za a saukar musu a kuma gaba sai aka ce da su wato mala'iku dubu biyar waɗanda za su sauka da alama to kuma gashi a nan an ce mutum dubu ƙila to a nan ne sai aka ce fihi ƙaulani a wannan tattara ma'anonin waɗannan ayoyi malamai sun yi maganganu guda biyu a haduhuma ɗaya daga cikin maganar da malamai suka yi annahu yawmu uhudin sun ce wannan ranar uhud ne wa huwa mu'allaqun ala sharɗin shi na ranar uhud ɗin ai an alakanta kawo musu ɗauki da agaji ne bisa wani sharaɗi fafata shine rashin saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam fafata sai wannan sharaɗi ya kubuce wa fatal imdad da aka wannan madadi ƙari ko ainihin wato abin nan ɗauki da aka ce za a yi musu sai shi ma ya kubuce wasani wannan shine kauli na farko da malamai suka yi kauli na biyu suka ce yawmu badarin kaulin farko suka ce annahu yawmu uhudin wannan ya ranar uhudin ne kauli na biyu suka ce yawmu badarin ranar badar ne wa hujjatuhu hujjar wannan kauli na biyu anna siyaka suka ce in ka kalli zubin zancen ya dullu alaihi yana nuna ranar badar ranar badar ne ka kaulihi kamar faɗin sa wa laqad nasarakumullahu bi badarin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun idh taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين سكتي وانا آيات بدر ني دومن الله يتي ولقد نصركم الله حقيقة الله ياتي مكيكو ببدر أبدر وأنتم أذلة ألوكة كنا رونانا fattakullaha ku kiyaye dokokin Allah la'allakum tashkuruna dan ku zama masu godiya ga Allah iz taqulu lil mu'minina katina lokacin da kake fada wa mu'minai alan yakfiyakum shin Allah bai isar muku ba Ali Imran aya ta 123 zuwa 124 al-aya wannan aya ila ƙaulihi har zuwa faɗin sa wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya shi ba illa bushra lakum sai dan bushara gare ku wa litatma'inna qulubukum bihi kuma dan zukatan ku su samu natsuwa da shi duk waɗannan ayoyin cikin Ali Imran ne aya ta 126 falammastagafuhu amaddahum bi alfin shi sa lokacin da suka nemi agajinsa a maddahum sai ya kawo musu ɗauki bi alfin da farko sai ya kawo musu dubu ɗaya summa sannan a badar ɗin kuma bi thalathati alafin sai ya kuma ƙaro musu dubu uku summa bi hamsatin sannan sai ya ƙaro musu dubu biyar wa kana mutaba'atul imdad sai ya zamanto wannan bibiyar ƙarin da ɗaukin da ake kawo musu ahsana mauki'an sai zama shine wato mafi kyawun abin da ya faru a lokacin wa aqwa linufusim kuma wannan shi yafi ƙarfafawa ga zukatan muminai wa asarra laha kuma shi yafi faranta wa muminai suna tunanin an turo dubu ɗaya ana cikin yaƙi sai aka ce to ga wasu nan kuma za mu kuma ƙaro muku sai ga an ƙara jin daɗi kuma ana na ce to ga wasu nan zamu kuma ƙaro muku to wannan ƙaulin suka ce wannan ana magana da dubu ɗayan da dubu ukun da dubu biyar ɗin duk ana magana ne da yakin badar to sai mu tashi wa ƙala ahlul ƙaulil awwal masu ƙauli na farko su kuma za mu ji suka ce alƙissatu fi siyaƙin uhudin su fa suna nan suka ce wannan zubin zancen na yakin uhudin ne wa dukhulu badarin suka ce shigowar yakin badar da kaji an kawo maka i'tiradun wani ɗan ratse ne aka yi amma za a koma kan ainihin maganar to insha Allah sai mu tashi na abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin amin